الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دين قوتكو دين قوتا ربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin asarimul battar في التصدي للسحرة الأشرار نبب مالمي وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى wannan kuma shine karashen mukaddima ta uku da kuma cikin shiga cikin darasi na farko insha Allah a cikin wannan littafi a cikin mukaddiman mu ta uku da muka yi dai wato mun karanta muƙaddima ta ɗaba'a ta farko wanda a ciki malam ya sake yin bayanin dalili na rubuta wannan littafi sannan a cikin dai a ita wannan muƙaddima ya yi bayanin abin da littafin ya ƙunsa na fasalai da suke ciki inda ya ce akwai fasali ɗaiɗaya har guda takwas a cikin wannan ainihin wato littafi fasalin farko dai a cikin ta'arifin shi sihiri ɗin wanda a ƙarƙashinsa akwai abubuwa da dama kamar yadda muka karanta fasali na biyu kuma sihiri a hasken alƙur'ani da sunna a mahangar alƙur'ani da sunna ya sihiri yake shi ma a ƙarƙashinsa akwai abubuwa da yawa wanda an yi ishara zuwa gare su na uku akwai rabe-raben sihiri wanda shi ma na akwai abubuwa da dama na hudu akwai yaya boka yake gayyato aljani shi ma ƙarƙashin wannan akwai bayanai sannan fasali na biyar hukuncin boka a shari'ar musulunci shi ma ƙarƙashin wannan fasalin akwai abubuwa da yawa sannan fasali na shida wato yanda ake ɓata sihiri wanda a ƙarƙashin wannan babin shi kuma ya gaya mana akwai sihiri kala-kala har wajen guda tara wanda ina ganin a dunkula abinda muka karanta kenan قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابع ice fasali na bakwai wanda shine na biyan ƙarshe a cikin wannan littafi fasali ne wanda zai bayani akan ilajul ma wato ilajul ma'aqut an zaujatihi ilajul ma'aqudi an zaujatihi wato yanda ake magance matsalar wanda aka kulle shi aka hana shi saduwa da iyalinsa akwai wani sihiri da ake yi sai a hana mutum saduwa da iyalansa musamman su kansu matan wani lokacin akwai kishiyoyin juna sai ga ranar da mutum yake ɗakin kaza kalau yake amma kuma in ya koma ɗakin wance sai zama ba shi da lafiya shi ma wannan akwai wani kulumboto da sihiri da ake zuwa wajen bokaye su yi ta yadda zai zamanto an kulle miji ga barin iya kusantar iyalinsa to a ƙarƙashin wannan malam yace shi ma takallamtu fihi an yace na tattauna a cikin wannan fasali akan abu na farko anwa'i dab anwa'i arrabdi nau'o'in arrabd arrabd din shine wato kamar yadda na ambata shine a ɗaure mutum ko a ƙulle shi ko a hana shi iya saduwa da iyalinsa to akwai nau'i nau'i daban-daban to a ƙarƙashin wannan ya ce zai faɗi nau'o'in arrabdi din na fatan gane ko dai ya zamanto rabdin kwata-kwata mutum ya zamanto ya tashi daga aiki ba shi da lafiya ko kuma ya zama na rabdin lokaci-lokaci ne in ana so musamman kamar in yana ɗaki kaza sai ya zama lafiyarsa kalau in ya koma ɗaki kaza sai wannan rabdin sai ya aiki to za a ji yadda ainihin wato karka ɗauka wani lokaci ba matsala ba ce da mutum ta yadda mutum zai gane cewa ma akwai matsala shine idan aka wayi gari kana da iyali sama da ɗaya kaga a wani gurin normal baka da wata matsala a wani gurin ana samun irin wannan matsala to akwai yiwuwar an yi wani sihiri na rab na fata an gane sannan na biyu ilajin rabdi yanda ake magance wannan matsalar ta rabdu in aka yi mutum sihirin rabdu an hana shi kusantar iyali baya iya saduwa da matarsa saboda wannan sihirin na rabdu yanda ake magance wannan sihirin na rabdu min alqur'ani wa sunna daga alqur'ani da sunna wal azkaril mashru'a da kuma azkar zikirori waɗanda shari'a ta zo da su wanda in mutum ya lazumce su insha Allah rigakafi ne ainihin wato rigakafi ne ga barin kamuwa ga irin wannan sihiri na rabdu din sannan kuma a lokaci guda in ma akwai rabdin insha Allah zai ainihin wato warware sannan a ƙarƙashin dai shi wannan fasali na bakwai akwai alfarki bainar rabdi wa ba'afil jinsi akwai bambanci tsakanin arrabudu da kuma abba'aful jinsi wato arrabdul jinsi shine erectile dysfunction ko erectile failure to wannan kuma wani lokaci abubuwa ne da yawa wani lokaci physical abubuwa wani lokaci psychological abubuwa suna jawo wannan to in abba'aful jinsi ne wannan kuma likitoci mutum zai gani kila akwai wasu larurori ko wasu matsala matsaloli da suke damunsa musamman za a ga in ka koma za a ga cikin bayanan da suka yi masu irin cutar diabetes masu cutar blood pressure ma'ana hawan jini da makamantan irin waɗannan wani lokaci sukan kamu da wannan matsala ta abdu'aful jinsi wani lokaci kuma sai ga physical abubuwa ne ko dai mutum baya exercise baya motsa jiki ko kuma akwai stress a tattare da mutum da sauran abubuwa makamantan irin wannan wanda shi kuma abdu'aful jinsi ba arrabdu bane wani karka ɗauka shi sa malam yake bambancewa wato wannan yana nuna maka ƙwarewar malam wahid bin abdulsalam bali akan harkar nan kada harkar asibiti ka je wajen masu rukuya kar kuma ka ce kai bature ne ba wani zancen aljani ba rukuya kai kawai likita za ka je wajensa in kai haka kai ma kayi wauta akwai kowanne kar ka kore larurar da ya kamata a je asibiti a je in likitoci sun yi bincike sun yi gwaje-gwaje suka ce ga matsala ga kuma magani shikenan da aka shi kansa wannan abba'aful jinsi din akwai na rabudu wanda kila za a je a auna a ga kalau mutum yake ba shi da wannan larurorin da suke kawo wannan erectile dysfunction din babu physically and psychologically duk babu an yi gwaje-gwaje kalau yake to tana iya wa rabdu ne ba da'aful jinsi ba ina gane ina fata an fahimta wani lokaci kuma sai ga ba rabdu bane ila ka je wajen masu rukuya an yi karatun an ja ayoyin an yi kaza an yi kaza an babbaka shawarwari duk sai ga ba wannan bane kila kana zuwa wajen likita aka yi gwaje-gwaje a ce a kana da larura kaza kuma masu irin wannan larura suna samun da'aful jinsi suna samun rauni na mazakuta a matsayin su na ya'ya wato ya'ya maza ana samun wannan ko kuma a ce a kana yawan gajiyar da jikinka baka samun hutu ko baka samun bacci isasshe ko baka baka kaza baka ko kana kana kana cikin damuwa wani lokaci duk yana kawo erectile failure ko ya kawo premature ejaculation duk yana kawo wannan matsalolin ina fata an gane da haka akwai arrabdu akwai abba'aful jinsi wannan kuma malam ce zai yi bayanin ya zo dan ya bambance tsakanin tsaba da tsakuwa ya gaya maka wannan in kaga alama kaza tunda zai ya ce akwai symptoms zai faɗin kaga alama iri kaza alama irin kaza ba za apple jinsi bane kan ma ka tafi asibiti rabu ne in ko kaga ba alama kaza ko kaga alamun iri kaza ne iri kaza to ba rabu bane abba apple jinsi ne ka je wajen likita kawai kila in ka samu ƙwararrun likitoci za su baka shawarwari da hanyar da za ka fita daga cikin wannan matsalar na hudu akwai ilaji ba'd anwa'il aqab wato magance wasu daga cikin nau'o'in rashin haihuwa na karata ta yawa ilaji ba'd anwa'il uqum wato yadda ake magance wasu daga cikin nau'o'in al'uqum rashin haihuwa shi ma rashin haihuwa za a ga akwai wanda wasu matsaloli ne ko shi namijin yake da su a ƙwayoyin halittar jikinsa wanda ƙila in ya je likitoci suka yi gwaje-gwaje za su gaya masa matsala kaza ce ƙila matsala ce wadda take yan karama da za a iya magance ta wadda in aka magance ta shi kenan ƙila akwai yiwuwar ya samu haihuwa na fata an gane to akwai kuma ainihin al'akwam wanda zai zamanto shi ma wanda ya shafi aljanu ko ainihin bokaye su sa wa mutum irin wannan larura din to mala ya ce shi ma zai faɗi nau'o'i wato yadda za a magance wasu daga cikin nau'o'in rashin haihuwa daga su ainihin wato namiji ko kuma ainihin wato mace sannan na biyar tahsinatil arusaini didda sihir sai kuma kandagarki ga ango da amarya didda sihir wato daga kamuwa da sihiri da karka ga ka ka ka ka ka yi wahalhalu duk ka gama komai alhamdulillahi gashi wato manufar da kai ta yadawa gashi alhamdulillahi ƙuri'a an dangwala maka amarya ga ta ta bayyana a gidanka to kakka saki jiki kila ka akwai abokan hamayya da ka buga da ƙasa na zahiri da na baɗini wani yana can kai baka san yana yi ba an fahimta yawa wani kuma kila kai ka san cewa rival ne ya bayyanar da kansa kuma Allah ta'ala ya taimake ka ya dora ka kansa wani yana da tawakkali sai ya fantsama alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru fiha to wani sai Allah ya sa mai wannan dangana sai ga to ai tunda ya rasa nan bari ya koma wani gurin to wani kuma sai ga to ya ga yanda za a ji dadin rayuwar gashi ana son juna sai kuma al'amura zai su bisu dagule na fata an gane to shine sai malam ya ce su kansu ango da amarya idan mutum ya yi aure to kada ya saki jiki ita ma amarya ya ja mata kunne akwai azkar akwai ainihin wato rigakafi da ya kamata su lazumta su dinga yi shine malam yace to zai yi bayani game da tahsinatul arusain wato kandagarki ga ma'aurata guda biyu duk da sihir kada suna cikin zaman su a jeho sihiri ya kama ɗaya daga cikin su ko su duka sannan yake cewa akwai namazija amaliyatin li ilaji dhabt mana ya ce akwai misalai da zai bayar a aikace yadda shi da kansa balan wahid din ya yi wajen magance wannan ainihin wato matsala ta rabdu da izinin Allah ina fata an gane ma'ana shi kansa an kawo masa matsaloli wasu mazajen sun zo suka ce masa ba sa iya saduwa da iyalinsu sun zama kamar ba su da lafiyar mazakuta da sauransu shi malam wahid da kansa ya yi aiki akan wannan matsalar ta rabdu kuma Allah ta'ala ya sa aka samu nasara alfasulu thamin mala ya ce fasali na takwas ilajul ain a cikin wannan fasalin shi kuma za mu ji yadda ake magance kambun baka ko kambun ido duk ana kiransa ko kambun baka ko kambun idanu wanda wani wani kambun a bakinsa yake wani a idansa yake wani sai ya yi magana sannan abin zai iya samun matsala ko ya samu illa wani ba sai ya yi magana ba kawai ya kalla da idansa to idansa yana da wannan ciwon na al'ayin da ya kalla abin da hassada da rashin jin daɗi a kan abin da ya kalla sai abin ya iya samun matsala da izinin Allah ina fata an gane da aka sai ga abubuwa suna ta cewa wani ya yi magana shi yasa za ka ga ko da yaushe ka ga abu ka dinga cewa masha Allah ko barakallah ko tabarakallah masha Allah tabarakallah ina fata an gane shi yasa za ga iyayenmu mata suka saba da an hangi haihuwa tunda jariri zai ta shiga hannaye kaga yana bukata azkar an bayyanta wata bata taba haihuwa ba yanzu ga jariri ya zo hannunta la'alla ta karbe shi da zuciya mai kyau la'alla ta kalli tunda ita bata taba haihuwa ba wadda ta haihu kuma ta ji wani abu mara kyau game da jaririn kuma ba za ka iya gane ba tunda wannan ta shigo ta zo barka wannan ita ma ta zo barka wannan ita ma ta zo barka makwabta yan uwa da sauran mutanen gari saboda haka shi sa da za ga iyaye da an karba ka ce kai wannan sanɓalelen yaro sai a ce tubarakallah an fahimta tubarkalla tubarkalla ko eh wato da Hausa abinda ni na fahimta tubarakalla ne to sai kalmar ta haɗe sai ta zama kamar kalma ɗaya an fahimta ma'ana dai ko da mutum yana da wani abu shi yasa tunda wani bai ma san yana da ayin din ba shi yasa in kaga abu ka dinga yabo kafin wani abu in ma za ka yi wani comment akan abu faɗi alheri tukun to insha Allah ko da ka danyi wani abu wanda yake na kushe ba zai tasiri ba tunda farko alheri ka ambata akai wani abun kai baka sani ba kuma kila ba da muguwar mugun nufi kai ba amma in kana da wannan matsalar ta ayin to kila sai ga abu ya samu matsala ina fata an gane kuma ga muna ta rayuwa a cikin jama'a kana ta shiga kana fita so saboda haka wani ya san yana da ayin wani kuma bai sani ba ina fata an gane to malai yace a wannan fasalin zai yi bayani game da maganin al'ainu kambun baka takallamtu fihi yace na tattauna a cikin wannan fasali din an game da na farko a game da abubuwa guda uku na farko al'adilla al'adilla al'adillati min alqur'ani was sunna ma'ana ya tattauna game da hujjoji da dalilai na alqur'ani da sunna ala tasiril ayn akan tasirin kambun baka karkace ba wani kambun baka ƙarya ne a'a la gafata bala malam yana so ya gaya maka a wannan fasalin ya gaya ma cewa akwai ayoyi na alqur'ani akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da tasirin kambun baka in an yana iya yin tasiri to kakka rudu da babu shi ƙarshen ta yazo ya same ka kuma ka kama kama kama dan haka akwai shi kuma yana da tasiri amma da izinin Allah na biyu haqiqatul haqiqatul ayn a wannan fasalin malam zai tattauna game da haƙiƙanin me ake nufi da al'ayin kambun baka ko kambun ido na hudu na uku na mazija amaliyatin li ilajil ayin malam yace sai kuma na uku kai ilajil ayin yanda ake magance shi kambun baka din sannan na hudu na mazija amaliya akwai misalai a aikace li ilajil ayin wajen wato yanda ake magance al'ayin wato kambin maka ko kambin ido wa as'alullah azza wa jal mala yace ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yamfa bi hadal kitab da ya amfanar da wannan littafi katibahu ga wanda ya rubuta shi marubucin littafin Allah ya amfane shi da wannan littafi wa ƙari'ahu da mai karanta littafin wa nashirahu da wanda ke yada wannan littafin wa in innahu waliyu zalika wal qadiru alai lalle ubangiji waliyu zalika mai jibintar hakan ne zai iya amfanar da wanda ya rubuta ya amfanar da wanda ya karanta ya amfanar da wanda ya buga ya amfanar da wanda ya yada shi da haka Allah madaukakin sarki mai iya jibintar hakan ne wal qadiru alai kuma mai iko ne akan yin haka wa inni sa'ilun akhan sannan malam wahid ya ce haƙiƙa ni ina roƙon ɗan uwa in tafa'a min hadhal kitabi bishai da ya amfana da wani abu a cikin wannan littafi an ya du'uwali yayi min addu'a bi zaharil gaibi duk da baya gani na ni ma bana ganin sa Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna madaukakiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa Allah madaukakin sarki ya albarkaci zurriyarsa Allah ya amfanar da mu iliminsa sa da aka yi ce a yi masa addu'a bi zaharil gaibi a bayan idansa yana roƙon ‘yan uwa duk wanda ya karanta wannan littafi ya amfana da wani abu to yana roƙon ya sa shi cikin addu'a da aka mu ci gaba da sa malam wahid bin abdulsalam bali cikin addu'o'inmu wa inni unabbihu ala anna kulla ma wajadtumuhu sannan ina jan hankali akan cewa duk abin da kuka same shi fi kitabi haza a wannan littafin nawa mukhalifan lil kitabi was sunna kuka ga wannan abin ya saba wa alkur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadribu bihi ardal ha'id ku yaba shi a jikin bango duk magana da kuka ji na faɗa kuka ɗauka kuka ga wannan ta yi fararal ƙur'ani ya yi nan ta yi nan ko ta saba wa hadisi ta ci karo da hadisi wannan magana ya ce manna ta a jikin bango kai aiki da alkur'ani kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyale maganarsa wa khudhu bil kitabi wa sunna ku rike alkur'ani da sunna wa rahimallahu rajulan yace Allah ya rahama Allah ya ji kan mutumin da wa kafa ala khata'in fihi ya tsaya ya ga wani kuskure a wannan littafin fa ablaga fa ablaganihi ya isar min da wannan kuskuren in kuntu ala qaidil haya in ina raye ya ce malam wahid na karanta littafinka amma daidai guri kaza kuskure ne ga dalilai da hujjojin da suka nuna wannan kuskure ne ya ce to ina ina addu'a ta Allah ya rahama da jin kai ga duk mutumin da ya tsaya ya ga wani kuskure a wannan littafin ya isar da kuskuren zuwa gare ni in Allah ya sa ina raye don haka malam wahidi har yanzu yana raye in ka karanta ka ga akwai wani kuskure da kai a fahimta ka kuskure ne da dalilai da hujjoji to kila za ka iya bin hanyoyin da malam wahid har yanzu yana nan za ka iya isarwa ko a rubuce ka aika cewa ka ga kuskure a cikin littafinsa guri kaza da guri kaza guri kaza yake cewa au aslahahu Allah ya ji kan wanda zai ga kuskure a wannan littafin ya gyara in kuntu fi idadil mauta in ina cikin lissafin matattu ma'ana in bayan na mutu sai wani ya karanta wannan littafi sai ga wani kuskure to ya kokarin gyarawa in kuma ina raye to ya isan min cewa guri kaza kuskure ne in gamsu kuskure ne sai in gyara ina fata an gane da haka malam wahid bin abdulsalam bali ya je homa da kalubale duk wanda yake ganin malam wahid ba sunni ba ne ko yana da kuskure ko yana da kaza to sai ya lalubo inda kuskuren yake malam wahid yana raye ina fata an gane wa inni abra'u min kulli ma yukhalifu alkitaba wa sunna kuma hakika ni ka sani aqidata shine abra'u na barranta min kulli ma yukhalifu alkitaba wa sunna daga dukkan abin da ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna to ni ma ba ni ba shi ko na kashi a littafin ni ma na barranta daga wannan abu wa ma uridu illa al-islaha ba abinda kuma nake nufi sai gyara mastada'atu iya iko na wa ma taufiki amma gaman katar ɗina ba zai zamo ba illa billahi sai da taimakon Allah ba zan samu gaman katar ba zan samu dacewa da taufiki ba sai da taimakon Allah alaihi tawakkaltu ga ubangiji kaɗai na dogara wa ilaihi unib kuma izuwa gare shi unibu nake komawa wa katabahu afqarul khalqi ila Allah yace mafi talaucin halittar Allah a wajen Allah shi ya rubuta wannan littafi mafi talauci mafi buƙatar halittar Allah a wajen Allah shi ya rubuta wannan littafin waye ya ce wahidu bin abdulsalam bali shi ne dai wahidin nan ɗan gidan abdulsalam bali arraudatu sharifa min masjidin nabawi ya rubuta wannan muƙaddimar a cikin rauda rauda ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fil rabi ashara yace sha hudu min shahar ramadan al-mubarak daga watan ramadan mai albarka min ami ahda ashar shekara ta ainihin wato ahda ashara wa arba'ami'atin wa alf shekara ta 1411 min hijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karshen muqaddimar da malam wahidi yayi Allah ya saka masa da alkhairi al-fasl al-awwal yace fasali na farko ta'rifus sihir wai shi sihirin da menene shi menene ma'anar sihiri as-sihiru fil lugha to zamu ji menene ma'anar sihiri a lugha sannan kuma zamu ji ma'anar sihiri a istilahin shari'a to sai malai yake cewa as-sihiru fil lughati ita kalmar sihiri a cikin larabci qala layth malam layth yace as-sihiru amalun يقرب إليه إلى الشي... يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة من أفهمتر مال الليل yace shi abin da ya fahimci ma'anar sihiri a larabci shine amalun duk wani aiki yuqarrabu fihi da ake kusanta cikin wannan aikin ila shaitan zuwa ga wani shaitan aljani wa bi ma'unatin minhu da kuma taimako daga aljanin duk wani aiki da mutum zai ya samu kusanci da aljani ko kuma ya yi aikin don ya samu taimakon aljani wannan abin sunansa sihiri in ji malallai kowane irin aiki ne duk aikin da mutum ƙarshen aikin yana ƙoƙarin samun kusanci ne da aljani yana ƙoƙarin samun taimakon shaidani to wannan malam layth ya ce shine sihiri wa qala azhari malam azhari ya ce asulus sihir asalin sihiri sarfu shay an haƙiƙatihi ila gairihi karkatar da abu daga haƙiƙanin yadda yake zuwa waninsa wannan wayar ga ta fara ce baka ce amma yanzu a yi wani tsatsuba a yi wani surkulla kawai kaga ta zama fara ba rikestin ba wani wani gida aka sa mata ba jaka aka sa ba yanzu nan tana hannun mai sihirin baka ce amma ya mai da ita fara na fata an gane ko kuma a ga ta kawai ta kawo magana ita kadai ba wani ne ya magana ba wani abu aka kunna ba ita kadai kawai a jita tana ta magana to malam azahari ya ce sihiri shine karkatar da abu da kawar da shi daga hakikanin yadda yake zuwa waninsa ga yadda abu yake amma ya karkatar da shi a juyar da shi zuwa ga waninsa ka duba tahazibul lugha littafin tahazibul lugha mujalladi na hudu shafi na 290 za ka ga wannan magana ta malam azahari ƙalabun manzurin ibn manzur duk malaman luga ne ya ce to a ƙarƙashin wannan ta'arifin da azhari ya yi ya ce faka annas sahira kamar dai shi mai sihiri matsafi ko boka lamma aral baɗila yayin da ya nuna ƙarya fi suratul haq a surar hoton gaskiya ƙarya ce amma da ya yi surkulle kawai sai gashi sai aka ganta kamar gaskiya kamar abin haka yake wa khayyala shay'a ala ghairi haqiqatihi ya rudar da abu ya rudar da wani abu ya zama ba a haƙiƙaninsa ba qad sahara shay'a to sai a ce qad sahara shay'a an wajhihi sai a ce a larabci qad sahara shay'a ma'ana duk wanda ƙarya ya rikidar da ita ta koma gaskiya aka kasa ganewa kuma ƙarya ce amma yayi wani surkulle yayi wata tsatsuba ya yi wani tsafi kawai sai karyan nan kawai sai a ganta gaskiya ka gaya wa wanda aka yi wasu irin ma ka ce masa wannan abin karya ne ya dinga ganin kai ne baka gane ba shi haka ne gaskiya ne saboda a kansa aka yi abin sihirin shi aka yi wa to tunda an karkatar da kwakwalwarsa daga gane daidai da haka sai a ba shi karya a matsayin gaskiya kuma sai ya karba in ka zo kai kokarin ganar da shi cewa ba akan gaskiya bane ga gaskiya sai ga kai ne baka gane ba sihiri ke na fata an gane to shine sai ibn manzur yake cewa in aka yi wa mutum haka ko kuma aka yi wa wani abu haka to sai a ce qadi sahara shay'a an wajhi to haƙiƙa ya karkatar da wani abu daga yanayin yanda yake ai sarafahu shine ya karkatar da abu na fata an gane ka duba ainihin wato lisanul arab lisanul arab mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da 48 wato maɗaba'a ta sadir beirut wato don ai maka adalci wato reference ɗin don kakkaje ka ce ba gani ba saboda bugun kamfanin nukan daban-daban ne to a inda ya ɗauko wannan maganar shi malam wahid a ya ɗauko ta ne a cikin lisanul arab a lisanul arab ɗin ma ka duba mujalladi na hudu a mujalladi na hudun ma shafi na 348 a cikin wannan shafin kuma a wannan littafin kuma ka duba maɗaba'a sadir wadda aka yi a beirut na fata an gane rawa shamir an ibn aisha shamir ya roto daga ibn aisha ƙala ya ce al'arabu larabawa ma sammati sihira sihiran na ga ko wani kuskure a irin nawa bugu an sani ba ko an gan shi ma sammati sihira sihiran in ba haka aka yi wa baka gyara na ga ya sa wani alif gaban ha'un din nan to ba wannan alif din wannan alif din a can gaban ra'un yake ba a gaban ha'un din ba wanda suke da wannan sai su akwai wanda suke da ɗaya bugun ina jin daidai ne yawa amma wanda suke da irin bugu na to wannan alif ɗin da ya raba ha da ra a ɗauke shi sai a mai da shi gaban ra ɗin al'arabu larabawa inna ma sammati sihira sihiran sun ambaci sihiri da suna sihiri li'annahu yuzilu siha ilal marab domin shi sihiri yana kawar da lafiya zuwa cuta na fatan gane shi sa larabawa suka kira sihiri sihiri kagan ka duba duk ta'arifat din suna komawa zuwa ma'anar juna sun kira sihiri sihiri saboda sihiri yana juyar da asiha lafiya ilal marab ta koma rashin lafiya mutum lafiyarsa kalau ba abin da yake damunsa amma sihiri sai mai da shi mara lafiya an gane wannan ka duba wato almasdarus sadiq shi dai wannan masdarin na lisanul arab yake cewa qala ibn faris ibn farisin shi ma wani babban malamin lugha ne ibn faris ya faɗa an sihir wajen fassara kalmar sihir qala sai ce qala qaumun wasu sun ce huwa ikhrajul batili fi suratil haqq shine fitar da ƙarya a rigar gaskiya shine sihiri haka wasu wasu wasu suka fassara sihiri suka ce huwa ikhrajul batil ƙarya ce abun ƙarya ne ba gaskiya bane amma a fitar da shi ta hoton gaskiya wato rufe kura da fatar akuya a rufe kura da fatar akuya yanzu rufe kura da fatar akuya zai mai da kura ta zama akuya na'am to shine ma'ana ikhrajul batil a ɗauki fatar kura a rufe fatar kura da ta akuya ina fata an gane ikhrajul batil yanzu wanne ne batil din fatar akuya ina fata an gane fi suratul haq wacce ce surar gaskiya fatar kura ta gaskiya ita ce fatar ta a ɗauko fatar akuya a lulluɓa mata wannan gaskiya ne ko ƙarya ce to wannan shine ake nufi da sihir in ji ibnu faris ya ce wasu daga cikin malaman luga sun ce huwa ikhrajul batil fi suratul haq fitar da gaskiya a surar wato fitar da ƙarya a surar gaskiya ka duba ainihin wato a shi ibnu faris a can ya ce lafuzuhu fi maƙayisin luga ibn faris a cikin littafin makayisun luga shi ma wani littafi ne na luga ta larabci makayisun luga a shafi na ɗari biyar da ainihin wato bakwai ƙala ƙaumun shine wannan maganar da ya kawo ce wasu mutane sun ce huwa shi sihiri shine ikhrajul batil fi suratul haq rufe kura da fatar akuya wa yuqal kuma ana cewa shi sihiri huwal khadi'a yaudara zamba ita ake nufi da sihiri a kalmar duk ba mu zo maganar sihiri a shari'ance ba duk a yaren larabci malaman larabci ne suke tattaunawa game da me ake nufi da kalmar sihirin shin kalmar sihiri sinadarin me take dauke da shi a larabci wahtajju su waɗanda suka ce sihiri yana zuwa da ma'anar khadi'a yaudara yaudara shine a zo maka da sabanin gaskiya a zuwan ita ce gaskiyar ba shi ne yaudara ba a zo ma da saɓanin gaskiya a matsayin gaskiya khadi'a da aka wasu suka ce asihir wasu malaman suka ce shine alkhadi'a wahtajju bi qaulil qa'il sun kafa hujja da maganar wani mawaki yace fa in tas'ali niha fa in tas'alina fi ma nahnu fa innana asafira min hadal anamil musahari sai ka wannan na can ƙasa na tauba kuna tare da ni fa'in sa'ala ni fa'in tas'alina fi ma na hannu fa'in tas'alina idan kuka tambaye mu fi ma na hannu a wane matsayi muke fa inna na to mun a safira ba mu wuce ‘yan wato tsuntsaye ba min hadal anam daga wannan halitta ta duniya almusahari wadda aka yaudare ta mahallu shahir almusahari ina fata an gane fa in tas'alina fi ma nahnu fa innana asafira min hadha al-anam al-musahhari ka'annahu arada al-makhdu' kamar yana nufin al-makhdu'a ma'ana hadha al-anam al-musahhari ai hadha al-anam al-makhdu' wannan halittar da aka yaudare ta da aka so a larabci sukan kira as-sihr da ma'anar yaudara sannan ka sake koma can yake cewa maqayisul lugha in ka koma maqayisul lugha wancan wato rakam na biyar inda yace qala qaumun huwa ikhrajul batil fi suratul haqq an gan shi ko to in ka koma can ainihin wato rakam na biyar a maqayisul lugha suka ce kalmar sihir masdarinta sahara ne daga sahara sin ha da kuma ra wa nahawhu da makamancin haka fil misbah kamar yadda yazo a cikin al misbahul munir shafi na 267 madaba'a kuma ka duba al maktabatul ilmiya beirut intaha fil mu'jam al wasit a cikin al mu'jam al wasit as-sihru suka ce shi sihiri wato shine kullu ma latufa ma akhadhu wa daqqa a cikin mu'jamul wasit mai mu'jamul wasit yace kalmar as-sihru ma'anarta ma latufa ma akhadhu abinda makamarsa take da sauki mai saukin makama wa daqqa kuma makamar ta zama an kama abin cikin kwanciyar hankali da ruwan sanyi ma'ana ma latsufa ma'akazuhu abinda kama shi ya zama cikin sauki yanzu nan ga mutum baya so amma daga sihirin sai gan shi yana so yana so yanzu nan sai ga baya so latsufa ma'akazuhu wa daqqa ka duba mu'jamul wasit mujalladi na ɗaya shafi na 419 qala fi muhitul muhit ya faɗa a cikin muhitul muhit shi ma littafi ne na lugha duk kamus wayannan duk gaba ɗayansu kamus ne as-sihru ikhraju shay fi ahsani ma'aridihi hatta yaftinan hatta yaftina me muhitul muhit yake cewa sihiri ikhraju shay shine fitar da abu fi ahsani ma'aridihi a cikin mafi kyawun surarsa hatta yaftina har ya fitini mutane fitar da abu a cikin mafi kyawun sifarsa hatta ya fitina har ya zama fitina kuma wannan shi ake nufi da sihiri na fata an gane wannan shi ma in ka duba muhitul muhit wato shafi na 399 bugun beirut to waɗannan su ne ma'anonin da malamai suka ba wa sihiri a lugar larabci ba mu zo ma'anar sihiri a shari'ance ba wannan a larabci ke a sihiru fistilahi shar malam ce sai kuma me ake nufi da sihiri a yaren shari'a a istilahi na shari'a a musuluncan an ce sihiri me ake nufi ƙala fakharuddinin razi fakharuddinin razi ya ce a sihiru fi urfi shar wato ma'anar sihiri a urfi irin na shari'a abin da aka sani a shari'a sihiri muhtassun bi kulli amrin ya sababuhu wai sihiri a shari'a ya keɓanci dukkan wani al'amari da sababinsa ya ɓuya kawai ga abu yana faruwa rasa me yasa na fata an gane wato ya keɓanci dukkan wani al'amari gashi yana faruwa amma ya fa sababu sababin da dalilin faruwar abin ya ƙuya wa yuta khayyalu ala gairi haƙiƙatihi kuma ana tunanin abin ba a haƙiƙaninsa ba shi wanda aka yi wasirin yana tunanin abin ba a kan haƙiƙaninsa ba wa ya jiri kuma kaga yana gudana majirar tamwihi magudana irin ta rudarwa walkhida da yaudara malam fakhruddin razi ya ce a yaren shari'a wannan shi ake nufi da sihiri muhtassun bi kulli amrin yakhfa sababuhu wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi a dinga kuma khayal ana wato abin kamar majigi yana kana tunaninsa sabanin haƙiƙaninsa kuma yana gudana magudana irin ta rudarwa a rasa ya abin yake an rikirkice an rasa kuma ga abin kuma yana faruwa wal khida kuma akwai wani nau'i na yaudara ka duba ainihin wato al-misbahul munir shafi na 268 madaba'a bugun beirut qala ibn qudamah al-maqdisi ibn qudama al-maqdisi mai umdatul hakam kenan ko shi kuma ya ce abinda ake nufi da sihiri a shari'a huwa aqadun wani ƙulle-ƙulle ne wa ruƙan da surkulle wa kalamun da saubatu ya takallamu bihi shi mai yin sihirin da zai ke yake yin wannan saubatin au ya katubuhu ko kuma ya dinga rubuta wannan maganar wadda ba a iya gane me ake nufi au ya amalu shay'an ko kuma ya aikata wani abu yu'athiru wanda yin wannan abun sai ya yi tasiri fi badanil mashur a jikin wanda aka yi wa sihirin ya dinga jin raɗaɗi ana sanyi amma ga mutum yana tagumi shi kaɗai ya san me yake ji a jikin wanda aka yi wa sihirin shi zai dinga jin abin a jikinsa ya yi tasiri wannan sihirin da aka yi au kalbi ko a zuciyarsa mutum ya ji kamar zuciyarsa za ta fashe ko ya ji tana zafi ina fata an gane au aqalihi ko kuma ma abin ya shafi hankalinsa a dinga ganin yana wasu abubuwa kamar ya dan tabu min gairi mubasharatin lahu ba tare da taba shi ba kai tsaye kila bokan yana wata kasa ma kila bokan yana wani garin shi kuma gashi yana nan ko yana wani gurin shi kuma daban ba bokan ne ya zo ya taba shi ba ballantana ce yana taba shi ya rikice a'a shi bokan yana can yayi surkullan yayi kullakullansa ya yi saubatin da zai yi ko ya yi rubuce-rubucen da zai yi kuma ya yi wani aiki mummuna wanda wannan aikin zai yi tasiri a jikin wanda aka yi wasihirin ko a zuciyar wanda aka yi wasihirin ko kuma a hankalin wanda aka yi wasihirin ba tare da ya zo ya taba shi ba walahu haƙiƙa kuma yana da haƙiƙa shi wannan sihirin domin ba wanda zai musa gashi yana yin abubuwa gashi shi wanda aka yi wasihirin yana jin wannan abin faminhu ma ya katulu daga cikin sihirin akwai wanda yana iya yin kisa dama an yi irin wannan kisa ake nufi kawai so ake wanda ake wa sihirin kawai a kashe shi wa ma yumrid akwai kuma wanda kawai rashin lafiya ake so mutum kawai ya zama ko da yaushe ba shi da lafiya ko kuma abin da ba a so yayin da ya je zai yi shi kawai kamu da rashin lafiya tun da aka kai shi kila promotion aka yi masa aka kai shi wani office kafin ya je wannan ofis din normal amma tun da aka yi shi ba dama ya zauna a ofis din in dai zai je ya zauna to zai dawo sai dai a ɗauko shi ba shi da lafiya wa ma ya akhudhu rajulu an imra'atihi daga ciki akwai sihirin da yake kame mutum daga matarsa fa yamna'uhu wa da'aha ya hana shi saduwa da ita gashi yana son ya kusance ta amma ba zai iya sihiri ne shi ma kuma kuma kila ba kamar rabdu ba gashi yana jin lafiya yana amma ba zai iya kusanta ta ba ina fata an gane wa minhu daga cikin sihirin ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji akwai sihirin da ana yin sa dan a raba tsakanin mutum da matarsa wa ma yubaggidu ahaduhuma ila al-akhar a cikin sihirin akwai wanda kuma an yi shi ne kawai dan ɗaya ya tsani ɗaya ko matar ta tsani mijin wanda da akwai soyayya ko mijin ya ji kwata-kwata baya son ta baya son ganinta baya son duk wani abu da ya shafe ta duk wanda ya kuskura ma ya kuskura ya gansu tare to shi ma ta shafe shi ko kuma ita ta zama haka an sihirin ya zamanto ya sa tana kin abokin zamanta au yuhabbibu bayna naini. ko kuma a yi sihirin da zai sanya soyayya muguwar soyayya tsakanin mutum biyu an fahimta yana da 'ya'ya da yawa amma a yi sihirin cikin 'ya'yan ya fi son ɗaya daga cikinsu duk abin da ya ce a yi sai an yi kuma duk abin da wannan ɗan ya ce baya so wallahi ba za a yi ba sihiri ne in kana so ku ɗan samu wani abu ya dai ka je ka bu- kai kamun kafa shi kaɗai za a ke jin maganarsa kuma baya laifi kuma duk inda za a da shi da- duk inda zai je mai gidan da shi yake tafiya ko ƙasar zai bari zai- da shi zai masu biza tare suke fita kai annan duniya wa kuma duk saboda duniya fa Allah ya kiyaye to ibnu qudama kenan yace wannan shi ake nufi da sihiri da haka kaga kenan duk abin da za a yi surkulle a yi kulle kulle a yi wani aiki wanda zai haifar da tasiri irin wannan ga wanda aka yi wa sihirin a jiki ko a zuciya ko a kwakwalwarsa kuma ya zamanto ko dai ya haifar da ya- ya- tasirin ya- ya sa ma wanda aka yi sihirin ya mutu ko ya kamu da rashin lafiya ko kuma miji ya kasa kusantar matarsa ko a raba tsakanin mata da miji ko a sa ɗaya ya tsani ɗaya ko a sa wani ya dinga son wani to wannan duk yana cikin abin da ibnu qudama ya ce sihiri ne a shari'ance da kar kar- kar ka ɗauka ka ce ai kai ba ba ba ba wajen ba ba da aljanu aka yi mu'amala ba kawai wani dan abu aka ko wata yan laya aka ce ka haɗiye ko wani kaza ne aka ce kai kaza ka ɗauka wannan abun ba shirka bane ba kafirci bane ba bokanci bane in dai abin da aka yi zai haifar da irin wannan tasirin shine sihiri ka san wannan dan ka ka ɗauka kan wani ya rufe ka ko ka je wajen wani a ce ai ai shi ba boka bane ka san haka ake ai, tabar da sawu shi ai ba bokanci yake ba baya ta'ammuli da aljanu in dai in yayi aiki aikin sa yana haifar da irin wannan tasiri ibnu qudama ya ce a gaya ma boka ne in ka je wajen sa ka san wajen boka ka je an fahimta ka duba almuguni na ibnu qudama mujalladi na goma shafi na ɗari da hudu qala ibnul qayyim ibn al-qayyim al-jawziya shi kuma yace abinda ake nufi da sihiri a shari'ance huwa murakkabun min ta'athiratil arwahil khabitha shine hauhawar da tasire tasire daga arwahul khabitha rawuka kazamai da shi bokan ruhinsa zuciyarsa kazama shi aljanin shi ma zuciyarsa kazama sai a samu haɗin gwiwa tsakanin waɗannan arwahul khabitha ruhika ko ra- wato ruhi wanda suke ƙazamar ruhi wato ru- ƙazamar ruhi sai su samu haɗin gwiwa su haifar da wani tasiri wanfi'alil quwar quwar tabi'iyya kuma da tasiri mai ƙarfi irin na ɗabi'a anha daga wannan sihirin da aka yi ibn al-qayyim ya ce wannan shine sihiri wato wata haɗaka ce aka samu tsakanin wato arwahul khabitha wajen haifar da tasiri mai ƙarfi ga- a ɗabi'iyya irin na ɗabi'a kaga mutum ga ɗabi'arsa amma an yi wani sihiri an yi wani surkulle ya yi tasiri ya canza masa ɗabi'a ina fata an gane ka duba zadul ma'ad mujalladi na hudu shafi na 126 lokacin ya yi daidai to sai mu tashi almuga to wannan ibn ah, wa- wato malam wahid ne shi kuma wannan duk bayanan da aka yi ma'anar sihiri a lugha ma'anar sihiri a shari'a to shine sai tattare gaba daya shi kuma ya fito da ma'anar da yake ganin ita ce ma'anar sihiri sai ce ta'arifu sihir kenan a dunkule ma'anar sihiri huwa ittifaqun wato wata ha- wato haduwa ce ko haɗin kai ne baina sahirin wa shaitan tsakanin boka da aljani haɗin kai ne tsakanin boka da aljani ala an ya ƙuma sahiru da sharaɗin shi boka ko matsafi ya tsayu bi fi'il ba'adul muharramat ya tsaya kai da fata wajen yin wasu abubuwa da aka haramta su a shari'ance au shirkiyat ko kuma wasu abubuwa na shirka fi muqabili musa'adati shaitan wato wajen wato musanye na taimakon shaidan lahu a gare shi fi ma ya dulubu minhu cikin abin da shi bokan yake nema daga wajen shaidani ma'ana haɗin gwiwa ce kasuwar bukata ce shi boka ga ya zo da wata bukata kuma yana so aljani ya taimake shi wajen wannan bukatar da yake so to aljani ba zai taba yi wa mutum taimako hawayen da ake cewa wai rauhane ne su taimako suke duk zance ne ba zai taba taimakonka ba sai dai walbani walbaka na fata an gane da haka sai dai yanzu ka yadda zai sharɗanta wasu abubuwa haramun ne a shari'a ya ce sai an yi su ana yi shi kuma zai taimaka zai zo ya kawo gudunmawarsa wasu abubuwan ma shirka ce ƙarara zunzurutu tsagwaron shirka ya ce sai an yi ta in mutum ya ga girman ya ce to shikenan in kuma mutum ya sallama wa lahira ya yadda kawai duniya yake so ya samu to sai ya karɓi wannan sharuɗan na shirka ko na haramun ya aikata a madadin wannan shirkar shi kuma bokan zai taimaka masa fima ya ɗulubu minhu cikin abin da shi boka yake nema na taimako daga wannan wannan shaɗani ina fatan gane wannan shine tarifin sihiri to za mu tashi ba'adu wasa'ili sahara fi taqarrubi ila shaytan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana